أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna lahadi biyar ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijirarsa daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da shida ga watan biyu miladiya haihuwar isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2022 a satin da ya gabata wato mun tsaya ne akan aya ta 23 zuwa aya ta 24 ko ba haka ba mun dai karanta aya ta 25 amma dai cikewa ne muka yi da ita don haka a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anfal da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi akan wannan aya ta 24 zuwa aya ta 25 a shafi na 179 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani istajibu lillah ku karɓa makiran Allah subhanahu wa ta'ala walin rasuli da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku wa'lamu ku sani cewa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana iya sanya shamaki tsakanin bawa da zuciyarsa wa annahu ilaihi tuhsharun sannan Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ne za a taro ku za ku koma ina fata an fahimta kamar yadda al'adar mu ta saba in akwai nuktoci masu muhimmanci kafin mu shiga cikin karatu gadan gadan muna dan gabatar da su akwai mas'ala guda uku zuwa guda hudu nake so in dan yi bayani kan su sai mu shiga cikin karatu mas'ala ta farko cikin karatun da ya gabata mun karanta wata aya a cikin suratu hud akwai kuskure wajen ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min an gane ko to da haka haka aya take ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun abu na biyu littafin da muka faɗa wanda yake bayanin tsakanin wato mu ce farkon a farkon sura da ƙarshen sura sura littafi ne na imamu suyuti ba wai farko wato tsakanin ayoyi ba a'a farkon sura da ƙarshen sura littafin marasidul maqali' fi tanasubil maqati' wal matali' na Imam Suyuti dan saboda mu fahimci wannan da kyau na uku akwai wata mas'ala da na faɗa kwanakin baya cewa mutum biyu aka ce suna yaƙi da Allah ma'ana su shirya yaƙin su da Allah subhanahu wata'ala ake son a ci ayat da tace fa'dhanu fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih da hadisi na Abu Hurairah wanda cikin sahihul Bukhari man adali waliyan faqad azantuhu bil harb to nan abin da ya sa malamai suka kawo su shine a nuna maka waɗannan kamar Allah ya ce su shirya akwai yaƙi tsakanin shi da su ba wai ana nufin waɗannan nasoshi ɗaya sun ka nuna ana yaƙi da Allah ba don ɗalibai da ilimi ɗalibai ilimi wasu ba su fahimta irin wannan domin akwai nasoshin da suke nuna cewa suna yaƙi da Allah amma ba a ce su yi shelar yaƙi ba ko Allah ya sanar da su da yaƙi misali innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada kaga yuharibuna Allah an faɗi suna yaƙa amma ba a ce Allah ya ce su shirya ba akwai yaƙi والذين اتخذوا مسجدا قوة قراءة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل كذا أنت حارب الله يا يا الله تنان أبن ما لم يسكن في وأن الله تيسو شريا أكو يا إذا كان يشرسو don mu fahimci wannan da kyau mas'ala ta karshe kafin mu shiga cikin karatu shine mas'ala ta fatawar shehin malami babban malami na ƙasar Saudiya Sheikh bin Baz rahmatullahi alai wa rahimallahu jami'al muslimin da muka ce ya ce idan ka zagi mutum ko ka tuci mutum idan mutumin nan ya mutu zaka nemi mishi istighfari abinda aka tambayi malam akan shi shine mutumin da ka zalunce shi kuma baka iya gaya mishi ka zalunce shi yana da rai to kaka za ka yi mishi domin yana iya hallaka ka ko kuma wata matsala ta zo sai ce to shi abin da yake gani idan bai yiwa haka ka yi mai istighfari saboda wannan matsalar tana yiwa ya kashe ka ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan da kyau ko to shine abin da malam ya faɗa ba ya ce in ka mutu ba amma sai mu yi kiyasin mutum yana da rai ka kasa zuwa ka nemi gafara a wajen shi ko ba haka ba kai mai istighfari to sai mu yi kiyasin wanda ya mutu akan ta kuma yan an ce wanda ya mutu ba wai dukiya ba dukiya ko mutum ya mutu akwai magana za ka mayar musu dukiyarsu na fata an fahimce ni an gane ko sai dai in ka ɗauka da niyyar za ka biya Allah bai baka iko ba ya mutu to nan sai ka zamna da niyyar ka na in ka samu za ka biya in ka mutu kuma baka biya ba amruka maradduhu ila Allah mu ba za mu iya shiga tsakanin bawa da Allah da bayan sa Allah ya muna mai kyau mun fahimci wannan da kyau ko saboda mas'aloli ne suna da kyau a wani bai masa an yi kuskure ba ko ba haka ba amma kuma kuskure abu ne wanda yake yana bayyanuwa sannan ba ma wannan ba ai za a je gaban Allah idan ka gane kuskuren baka yi bayanin sa ba kuma musamman kuskuren da ke da alaka da alkur'ani ko wata mas'ala ba tuntukan harshe ba kaga akwai hatsari wanda kuma da yawan mutane wani lokaci ba sa sauraron karatun su balle ma su ji ina ne wani abu yake bukata a yi ƙara yin bayani ina ne aka kuskure a gyara da sauran abin da ya kama da haka wani bai ma yarda ma an kame shi yayi kuskure ma ya abin nan a'a in ba kai ka gano da kanka in ba gaya ma akai ka duba ka gani shi mai nuna ma kuskuren ka kala biyu ne akwai wanda idan mutum ya nuna ma kuskuren ka idan kuskure ne sai ka gyara idan kuma ba kuskure bane sai ka gane wani abu ne a cikin ransa sai kai masa uzuri a matsayin san dan adam ka cigaba da ayyukanka ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane ka diba cikin الشامل في احكام الخطيب والخطبه انا استاذ الدكتور الشيخ سعود شرين da ya bayanin khutba yayi wata muqaddima yayi bayanin khutba wanda ake gabatar su a harami yace zaka iske kowa yana da nashi nakadi adib zai kawo maka tashi naqad malamin shari'a zai kawo malamin kaza zai kawo ya ce kai hatta da mai hasara shi ba shi da nashi na kadi kenan an ce haka za a yi mashi za a yi hudu ba hudu ba za ta yi ba Allah ya kyauta to madalla Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani istajibu lillahi ku karɓa makiran Allah walin rasuli ku karɓa makiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ce nan istijaba maudu'i ne na alqur'ani kana iya wato fitar da maudu'i an ce maudu'i abubuwa guda shida yake bukata na farko man wane ne ma menene sifofinsa wato aina a ina ne wato kai mata a wani lokaci kaifa ta yaya limaza don bi da ka fitar da waɗannan ababen guda shida maudu'i ya fita kowace irin kalma ce ko wani irin maudu'i ne kaga nan istajibu lillahi ko karɓa ma kiran Allah Allah nan da ya halice ku kaga man ta fito walin rasuli ku karɓa ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda manzo ne Allah ya turo shi in ka karɓa ma kiran shi ka karɓa ma Allah ne idan baka karɓa ma kiran shi ba kuma ka kauce ma kiran Allah ne idan malamai suka karanta maka aya ko hadisi idan ka bi ba malam ka bi ba dan da yawan mutane shedan yana wasa da hankalinsu sai ya nuna ma wanda ya ja aya ko hadisi ka kalle shi ka kalli aya da hadisi a'a da kai da shi duk wajibinku ne ku bi umarnin Allah in ka bi alqur'ani da sunna ba malamai ka bi ba umarnin Allah ne ka bi in ka bi jire ma qur'ani da sunna ba wani malami kai ma bakin ciki ba a'a kan kana kai ma bakin ciki don Allah wadatacce ne zuwa gare ka mun fahimci wannan da kyau istajibu lillahi ku karba makiran Allah walin rasuli da manzo waɗanda suke karba makiran Allah da manzo sun samu alkhairi sahabbai Allah ya shirye sun karba makiran Allah da manzo musamman wajen yaki da anka tahi lokacin da anka yakin Uhud ko ba haka ba Allah ya ce wa anna Allah la yudhi'u أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم كما هكذا سننكما الله يفعل ذلك cikin sifofin su su masu imani waɗanda Allah subhanahu wataala yake son su in ka diba cikin sura Allah subhanahu shura Allah ya ce walladina يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ina fatan ana fahimta ta don haka dai waɗanda suke masu takawa Allah ya faɗi sufofinsu a cikin surutu shura ya zaro daga cikin irin waɗannan ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa waɗanda suka karɓa ma kiran shi to suna da aljanna waɗansu malamai suka fassara shi a'a za su ga Allah subhanahu ta'ala ko ba haka nan bane a cikin suratul ra'ad Allah ya bayyana wannan qarara lil ladina stajabu li rabbihimul husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد كاغا وندي كبا مكيرا الله ينادى الحسنى كو كتي الجنة كو كتي زيغا الله سبحانه وتعالى دوكو إنه فسرين بسكروا لجونا با دومين سي أن شيغا الجنة دي ذا أغنمي ذا أغنى الله سبحانه وتعالى أنغاني كو تو كيشي يرسو كما سنية أسارة da haka karba makira Allah abu ne wanda yake wajibi ga duk abin da ya wajabta ba kuma barin abin da Allah ya ce a bari in ka karba abin da yake wajibi ka bari wanda a kuma makaruhi ka nisance shi wanda kuma an mandubi ka aikata gwargwadon ikonka wanda an mubah ka aikata shi don neman yarda Allah kuma sai ka samu lada yin bacci mubahun ne amma idan kai niyyar yin bacci don saboda ka samu ka tashi da daddare kai nafila ko ko ka samu jam'in sallah asuba to wannan baccin ya koma ibada mun fahimci wannan da kyau ko to istajibu lillahi ku karba kiran Allah walin rasuli ku karɓa ma kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum idan ya kira ku satin da gabata mun ce ba a ce idza da'awakum ba domin kiran Allah da kiran manzo tare suke duk ijtihadin da manzo yayi in ya saba madasi Allah zai sabkar da wahayi a ce a canza wannan ijtihadin kin mun kawo muku ayoyi a wancan sati da ya gabata afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ko ba haka ba sannan Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم لمسكم عذاب عظيم to dan haka dai a takaice abin da ya kamata mu fahimta a nan shine nan da anka ce idza da'akum kiran Allah da kiran manzo tare suke ba a rarrabe su dan haka zancen rarrabe hadisi da alqur'ani kuskure da domin ita sunnan nan ta zo ne ta maka bayanin yadda zaka aiki da alqur'ani Allah ya kyauta kuma Allah ya shirye da mu sai Allah ce lima yuhyikum ga abin da yake rayar da ku to anan akwai bayani wanda insha Allah ta'ala in mun fassara wannan aya za mu zo da wannan bayani karshen wannan aya to idan an ka ce lima yuhyikum abin da yake rayar da ku shin manzo yana kiran mu ga abin da bai rayar da mu akwai abin da manzo ya umurni da shi wanda bai rayar da mu wanda ba alkhairi ba babu shi duk abin da manzo ya yi kira aina alkhairi ne wa ma atakumur rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا duk abin da ya kira zuwa gare ku ai abu ne wanda zai rayar da ku manzo ba zai kira yadda ku ba zuwa ga abin da zai cutar da ku to wannan shine cikin yana da alaka da wani wata mas'ala cikin usulul tafsiri da usulul fiqh da ake kira al-mafhum ko al-mafahim wanda wannan matsala din zamu dan yi bayanin ta saboda ɗan uwa su fahimce ta cikin qur'ani akwai abin da bai da mafhum in ka dauki mafhum kin shi zaka yi banna domin in ka ce lima yuhyikum ga abin da yake rayar da ku to kenan akwai abin da manzo zai yi mana umurni da shi wanda bai rayar da mu wannan sunan ta kashifa misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe annabawa bighairi al-haqqi ba tare da haƙƙi ba ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane wannan a cikin suratul baqara kenan da alif wallah cikin suratul ali imran wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin sannan kuma wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin wato cikin suratul ali imran bai da alif da lamun sannan na farko annabiyina ne nabiyu al-anbiya to akwai annabin da za a kashe da wani haƙi babu nan kashi face dan a nuna maka munin abin da sun ka aikata to wannan zan zo insha Allah ta'ala karshen wannan aya sai in dan yi bayanin shi don mas'ala ce mai muhimmanci to idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wa'lamu wato lima yuhyikum din nan abin da zai rayar da ku ibnu jarir at-tabari ya kawo maganganu na malamai ko na salaf zamu ce wasu sun ka ce lima yuhyikum al-ijmal ne domin nan ma lillazi yuhyikum ne ga abinda zai rayu da ku to menene shi kaga ya zama to mujmal yana buƙatar bayani wanda mujmal kin cikin qur'ani yana da yawa zaka iske shi na da yawa in ka jujjun tafsilin shi da tafsirin shi zaka samu ayoyi da dama in ka fahimci wannan ka'ida al-ijmal wa tafsil to nan da yace lima yuhyikum a dunkule ke waɗansu sun ka ce abinda manzo zai kira zai kira da shi zuwa ga wanda zai rayu da su shine wato al-harb yaqi kenan duk lokacin da manzo yayi kira zuwa ga yaki ku zo domin yakin nan kuna ganin akwai mutuwa cikin shi amma rayuwa ce gare ku domin in ba dan shi ba za a zo wata rana a kashe ku a kashe ƴaƴanku kuma addinin ku ya koma baya waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da lima yuhyikum shine wato alhaq idan manzo ya kira ku zuwa ga al'amari na gaskiya waɗansu daga cikin malamai in ji ibnu jarir tabari ya ce sun ka ce idza da'akum lima yuhyikum shine al-iman idan ya kira ku zuwa ga imani domin an ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasul waɗansu daga cikin malamai suka ce idza da'akum lima yuhyikum shine wato ma fil qur'an abin da ke cikin alqur'ani to kaga sai ka iske magana daya biyu uku hudu wasu sun ce al-harb wasu sun ce al-haq wasu sun ce ma fil qur'an wasu sun ce al-iman to kaga in baka san sabani ba nan sabanin malaman tafsiri ko sabanin malaman fiqh ko sabanin malaman hadisi an gane ko ko sabanin malaman lugha an gane ko ko sabani ba duk a duniya kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu' akwai ikhtilafu tadad in an kace ikhtilafu tanawwu' shine sabani wanda nau'i nau'i ne aka yi amma manufar guda ce ko ko abin zai iya hadewa akwai ikhtilafu tadad shine ikhtilafi wanda yake na tadad an yi wato kamar za a ci karo da juna to shi sabani na at-tanawwu an gane ko za a hada maganganu suna iya haduwa shi ko na at-tadad bai yiwa a hada su sai dai a rinjayar da wata magana akan wata magana yanzu kun ga anan ikhtilafu tanawwu ne gare mu ibnu jarir at-tabari yana kawo wannan ikhtalafa ahlut tawil ko wa qala akharun fiye da mas'ala dubu zaka samu na bincika kwanakin baya na cimma matsala kusan 100 in ban manta ba 700 da wani abu wanda yake cewa ikhtalafa ahlu ta'wil to in ka diba da inda yake cewa wa qala al-akharuna zaka iya samun matsala kusan dubu ko abin da ya kamata haka anan ikhtilafu tanawwu ne domin in an ka ce al-harb yaqi sannan an ka ce al-haqqu gaskiya ai yaqin da manzo ya kira su zuwa gare shi gaskiya ne waye umurni da shi الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة kaga ai gaskiya ne yakin kuma waye umuri da shi Allah subhanahu wataala to an ka ce kuma ma fil qur'an abin da ke cikin alqur'ani ai abin da ke cikin alqur'ani shine ke rayar da su waɗanga ayoyin da muka karanta suna cikin mi suna cikin alqur'ani idza da'akum ila al-iman kira ku zuwa ga imani mi ake jira ga mai imani shi bi umurnin Allah sannan kuma nisanci abin da Allah ya hana kaga waɗanda maganganu su karo da juna ba amma yanzu wani wanda bai san ikhtilafut tanawwu da ikhtilafut tadad sai ce ka kaji can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza kaji wani ya ce kaza a'a kai karatu in kana son ka gane wannan mas'ala da kyau zan baka littafi daya sunansa at-tahrir fi usul at-tafsir na ustazu dr musa'id at-tayyar ka duba insha Allah ta'ala zaka ga wannan kuma ka diba cikin littafin sa guda fusulun fi usul at-tafsir na ƙara maka alheri na ba shan na ba shan sani ƙara wani dan nace guda zan bayar amma tunda alheri na na ƙara wani fusulun fi usul at-tafsir ko ba haka nan bane eh ƙarawa cikin alheri ai ba wani abin nan bane to da haka dai waɗannan maganganu su karo da juna ba Allah ce wa'lamu ku sani in kun ga an kawo wa'lamu Qur'ani yana amfani da wannan usulubi saboda muhimmancin abu magana an ka ce ya kamata ka sani ko ka sani ya nuna abin yana da muhimmanci i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun 'azim wa'lamu ku sani anna Allah haqiqa Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana sawa shamaki tsakanin bawa an gane ko da zuciyarsa shamaki ko mu ce katanga duk da yake katanga ce ma'anawiya ba hissiya ba wanda ake gani malaman tafsiri sun yi maganganu a nan me ake nufi da yahulu bainal mar'i wa qalbi imam ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo waɗannan maganganun yace waɗansu malamai sun ce yahulu bainal mar'i wa qalbihi shine kamar Allah yahulu bainal wato mu'mini بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان Allah yana hana yana shiga yana sanya shamaki tsakanin mumini da kafirci an gane ko kuma ya sanya shamaki tsakanin kafiri da imani waɗansu daga cikin malamai sun faɗi wannan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce yahulu bainal mar'i wa qalbihi ay yahulu bainal mar'i wa aqlihi Allah yana sa shamaki tsakanin mutum da hankalinsa ina fata an fahimci ni ma'ana to nan sai ya zamanto bai san abin da yake aikatawa ba waye sanya wannan shamaki shine Allah subhanahu wataala to anan sai mun gane cewa nan hankali wanda ake nufi hankali na shari'a domin hauka mutumin da yake mahaukaci ai ba a ba a masa lissafin aikin da yake aikatawa amma ana nufin Allah yana shiga tsakanin sa da hankalinsa har ya zamanto ya dabirce bai san abin da yake yi ba wanda kuma duk yaddi bi halin kafirai a yau ya kalli hankulansu ya san hankulansu na banza ne domin duk iliminsu duk makamansu na nukiliya duk teknolojinsu duk cigabansu yau cigabansu ya kai namiji yana auren namiji mace tana auren mace har sun yi kuma robot wanda in zuwa gaba ayoyi sun bamu mun Allah ya bamu iko mun zo kansu za mu yi bayani dan adam ya koma yana auren wato rubu yana auren dabba mace ta auri kare in ka dibi akhlaq din su ka san ba su da kyau to ya an ce aklihi hankalinsa duk ɗai ne da kalbu da al'aql kusan tafiya guda ne domin hankalin yana cikin mi yana cikin zuciya sai zaman to nan abinda malaman balaga suke cewa wato abin nan an ce kalbihi wato utliqa shay wa urida ma yahullu fihi abinda ke sauka a cikinsa na fata an fahimce shi ko an fahimce ni ko ka kira shi majaz ko ka kira shi uslubun min asalibin lugatil arabiyya mun fahimci wannan ko waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi inji ibnu jarir at-tabari shine cewa Allah yana kusa da zuciyarsa ya san abin da yake aikata ba abin da yake koyuwa gare shi to duk da yake wannan fassara ta bayyana ce wato gaskiya ce cewa Allah yana kusa domin nasoshi da dama sun bayyana wannan amma wannan fassara a zahiri ta yi nisa domin an ce ana sanya shamaki ba an ce yana Allah yana kusa bane amma cewa Allah yana kusa da zuciyar dan adam wannan tabbas ba abin da ke koyuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya san abin da ke cikin zukata ina fata an fahimci ni walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Allah ya san abin da zukata sun ka kumsa mun fahimci wannan da ke ko Allah yana sanya shamaki hala ya hulu ne shine ya sanya shamaki ko hala ya hulu abu ya kewayo shi yasa an ka sanya mai shekara suna alhaul an gane ko walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini domin wata goma sha biyu kewayowa ne suke mun fahimci wannan da kyau sannan kuma wani lokaci al'ahwal nan da larabci suna nufin mutumin da ya harara garki ko mai kallon gora da ake cewa shine ahwal saboda ganin shi ya karkace ina fata an fahimce ni to da haka ne ya kamata ka fahimci wannan shi yasa ake kiran sha'irin nan Zuhairu ibn Abi Sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya mai hikma ana kiransa sha'irul hawliyat domin galibi hawliyat ana nufin shekaru daga shekara sai shekara galibi yake fitowa sai ya tsaya ya tsara hikimomin sa sannan ya fito mun fahimci wannan da kyau ko to wa alamu kusani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa dan haka ka ji tsoron Allah ka roki Allah subhanahu wataala shari'a amma in kaga ya sanya shamakin nan ba banza ba akwai abin da an ka aikata wanda bai da kyau nassoshi da dama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi bayanin wannan akwai hadisi na ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake kira da was bin sam'an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana addu'a yana cewa ya muqallibal qulub ya kai mai juyar da zukata an gane ko ya muqallibal qulub thabbit qulubana wato ala dinik ya kai mai juyar da zukata Allah ka tabbatar da zukatanmu akan mi wato akan addininka mun fahimci wannan da ke ko sannan kuma akwai riwaya wato wadda abin nan ta Anas an gane ko da Jabir ibn Abdullah wadda ta zo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wannan ya nuna yayi makansa addu'a karan kansa tun da ya ce kalbi wata riwaya kuma ya ce qulubana tare da shi da al'ummarsa shi yasa sai kai addu'a in tare da jama'a ne ka hada in kai kadai ne wani lokaci sai kai addu'a ko ka hada kai ma kanka kuma kai ma sauran masu imani ko ba haka nan bane sannan kuma akwai wata abin nan riwaya wadda tana cikin sahih muslim an gane ko da kuma musnad na imamu ahmad manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna quluba bani adam lalle zukatan yan adam an gane ko inna quluba bani adama wato lalle zukatan yan adam kulliha dukkan su an gane ko kullu hakin dukkan zukatan baina isbi'ain min asabi'ir rahman suna tsaka tsakiyar yatsu an gane ko yan yatsu guda biyu na ubangiji nan ba za a fassara ba a ce Allah yana da yatsu to Allah yana da yatsu amma kaka suke kaifiya sai ka bar Allah saninta an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa an gane ko baina wato baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid kamar zuciya daya ba su da wahala ga Allah a ce a'a sun rarraba adadin su yana da yawa za su shigaltar da Allah a'a ba za su shigaltar da shi ba yasrifuhu kaifa yasha Allah yana juyar da wannan zuciya ma'ana jinsin zuciya in mun ce ka qalbin wahid kenan ya koma kamar zuciya guda ne to da haka wahidin kin dan yasrifu kaifa yasha ma'ana jinsin waɗannan zukata Allah yana juyar da shi irin yadda ya ga dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma musarrifal qulub ya kai Allah mai juyar da zukata kaga waccan riwaya ya muqallibal qulub waga ko riwaya an gane ko ya musarrifal qulub Allah mai juyar da zukata an gane ko sarrif qulubana wato ila ta'atik ka juyar da zukatanmu zuwa ga maka da'a kaga waccan sabbit qulubana ala dinik wajen ya muqallibal qulub waga ko sarrif qulubana ila ta'atik Allah ka juyar da zukatanmu zuwa ga maka da'a dan haka ashe kuskure na mutun shirudu shiga cewa kamar shi ba zai yi kuskure ba sannan duk yadda ka gane addini wallahi ka ji tsoron halaka ta zo ma kada ka yarda sai ka koma ga Allah da yawan mutane farkon su yayi karshe da tsakiya amma karshe ba ta yi kyau ba malamai suke cewa a'a in ka ga mutum yana ruduwa da shi akan tafarki ke da gaskiya alamun halaka sun bayyana gare shi domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha kaga tazilla kafafuwa za su yi talallabiya ko mu ce kafafu ba'da thubutiha bayan sun tabbata ka gani na farko kenan miki halaka dan adam al-ghurur ka rudu ka ga cewa kaka ba za ka bace ba kai waye kai kana jin annabawa annabi shu'abi ke cewa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik sannan kuma yana cewa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik bal ma masu imani waɗanda Allah ce sun tabbata cikin ilimi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana arrasikhuna fil ilmi to ina gare ka to na farko ko gururi ya kama ka ko ka ki roƙon Allah shi ko roƙon Allah nan in baka yi shi ba kan rike Allah tabbata ko rudi ya same ka ko ko ka zamanto ga falallen mutum Allah shi mu tsari to wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi kusancewa Allah yana sanya shamaki tsakanin dan adam da zuciyarsa wa annahu ilaihi tuhsharun sannan kuma Allah ya zuwa gare shi za a taro ku annahu ga zuwa ga ubangiji ne ilaihi wa annahu yadda sha'anin shiki an gane ko ilaihi tuhsharun ga Allah za a taro ku ya kamata a ce tuhsharuna ilaihi sai an ka ce ilaihi tuhsharuna saboda aya ta tsaya daidai irin sauran yan uwanta in ka duba kaga ya ce wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kaji nunun kenan inna sharra ad-dawab 'inda Allahi summul bukm alladhina la yaqilun nunun kenan walau alima Allahu khairan walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun kaji nunun kenan يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ri'ayatul fasila an zo ƙarshen aya ana son a kiyaye tsari domin ƙur'ani yana da mu'jiza guda biyu mu'jiza ta lafazinsa lafuzan shi duk wanda an ka cire wani an ka ce a sa wani wurin ko a gabatar a jinkirta ya lalace sannan yana da mu'jiza ta ma'ana ba wanda isi kewaye ma'ana da alƙur'ani in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan kuma wannan yana nuna at-taqdim wa ta'khir ga Allah ne za a turo ku ba ga waninsa ba domin wani lokaci a takdim wa ta'khir da ma'anoni daban-daban amma idan an ka gabatas an jinkirta wani lokaci yana nufin an sha makanci nan da an ka ce ilaihi tuhsharun ga Allah ne kadai za a taro ku dan ranar tashi alkiyama wa adda mulkin da za a zo da wani wajen shi a'a kowa ga Allah zai tashi gaban Allah za a kora shi wanda shi ba mun ce maudu'i ne na alqur'ani man wa za a tayar ko ba haka nan bane ma menene sifofin mutanen da za a tayar mun fahimci wannan na uku aina a ina ne za a tayar da mutane kaifa ta yaya za a tayar da mutane mata a wani lokaci ne limaza don yi kaga kada maudu'i ayoyin alkur'ani suka ɗauke su man wane ne wane ne zai tayar da mu Allah subhanahu ta'ala sannan wa zai gaggabe mu shikenan muna iya cewa in kafin tashin alkiyama ne waccan busa ta farko za a kori mutane wuta za ta kore su wata kamar da an kai bayani sannan kuma mala'iku kuma su ma za su gaggaba mutane in an tashi alkiyama bayan an mutu an tashi an gane ko sannan don an danganta tayarwar zuwa ga Allah ko an danganta ta zuwa ga mala'iku ba matsala za su yi ne da umarnin wa da umarnin Allah menene sifofin waɗanda za a tayar bayan Allah subhanahu wataala ko mumini ko kafiri ko ba haka nan bane ya za a tayar da su sai ya zama to gashi in muminai ne Allah yayi bayani ko ba haka ba idan muminai ne Allah yayi bayanin idan muminai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yadda a tayar da su idan kafirai ne da tashin su da kuma tafiyar su da yadda za a gaggaba su duka ayoyin alkur'ani a ina ne bisa wannan doron kasa ne koko za a canza kasa tunda akwai sabani yawmu tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wasu sun ce sifofinta ne za a canza na'am waɗansu daga cikin malamai sun ce ƙasar ce za a canza waɗansu kuma sun ce sifofinta ne za a canza ina fata ana fahimta ta to kaga nan an faɗi wani wuri ne za a wanda bisa gare shi za mu tafiya sannan kuma mata wani lokaci ne ranar tashin alkiyama ne don me za a tayar da mutane za a tayar da su don a yi musu hisabi kaga ka haɗa maudu'i na alkur'ani sai ka ɗauko ayoyin da suka yi bayanin yadda za a tayar da su ko za a gaggaban mutane ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda za a tayar da mutane na farko ba za a bar kowa ba wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan kuma yadda za a tayar da su in an tayar da su shi kafiri ma zai tashi bai gani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kaje da tashi farkon al'amari ina fata ana fahimta ta sannan kuma in an ƙare hisabi ba kafin ma hisabi za a yi tambaya wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins an gane ko sannan kuma wa yau mai yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil kaga nan tun ma akai cikin wutar jahannama wanda bai hana kuma cikin wutar jahannama ai musu wannan tambaya din ina fata ana fahimta ta sannan za a gaggaba masu imani ma'ana za a rakka su su za a ce an gane ko wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara jama'a ne su ma kafirai haka wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara sannan yau mana shirul muttaqina ila rahmani wafda suna abin girmamawa jama'a abin girmamawa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wirda za su zamanto suna cikin kishirwa kaji tashin hankali mutum na jin kishirwa kuma ya je ya fada wutar jahannama kuma ya iske ruwa mai zafi Allah kai mu tsari ba wanda ya isa kwanta irin wannan azaba in ba Allah subhanahu wataala ba mun fahimta ko to ala ayyati hal wa annahu ilayhi tuhsharun Allah gare shi ne kadai za a tayar da ku to yan uwa musulmi akwai wata mas'ala mai muhimmanci wadda ne ce tana ƙarƙashin wannan aya don haka ba za mu ci gaba da karatu ba sai mun taɓa wannan matsala ɗin saboda tana da muhimmanci shi ne cewa mun ce lima yuhyikum idan manzo ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku to anan ai kuma ai babu abin da manzo zai kira gare shi wanda bai rayar da mu ko ba haka nan bane to kenan nan sai ya zamanto akwai abin da ake cewa al-mafhum in an ce al-mafhum shine abin da za a gane to anan wannan mafumin yana da muhimmanci a cikin karatun alkur'ani a wajen tafsiri da usulul fiqh da fahimtar shari'a da hadisai zan dan bada misali shi mafumukin nan gida biyu ne mu za mu yi bayani ne a cikin littafin muzakkira fi usulul fiqh ta Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti shi mafumu gida biyu ne akwai abin da ake cewa mafhumul muwafaqa wanda ya dace da abin da an ka faɗa akwai abin da ake kira mafhumul mukhalafa to shi mafhumul muwafaqa kenan da kuma mafhumul mukhalafa suna nan daban-daban shi an ka ce mafhumul muwafaqa an gane ko an ka ce akwai mafhumul muwafaqa aula da kuma musawiya mafhumu abinda za mu fahimta aula wanda abinda za a kawo kamar wanda an ka faɗa ina fatan kuna fahimta ta wanda za mu fahimta ya fi girma da abinda an ka bayyana misali an yakuna malam ya ce taratan an yakuna أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى إن الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره to nan da an ka ce misqala zarratin ko da ƙwayar zarra ne to yanzu sai an ka zo wanda wanda ya aikata dutsi wa zunubin shi aka girman dutsi zai gane shi kaga ai ba sai an gaya maka ba domin aula ina fata kuna fahimta da Allah ce wa ashidu da wai adalin minkum ku ba da shaidun mutum biyu daga cikin ku to in mutum goma sun kai shaida ha yayi ko bai yi ba ya yi saboda biyu da an ka faɗa kenan biyu ɗin masu isa to wanga shi ake kira mafhumul muwafaka an gane ko almantuku sai ya zama to abin da almafu taratan aula bil hukmi domin abin da an ka faɗa ya fi cancanta abin da ba a faɗa ba ya fi cancanta da hukunci to shi wannan mantuka din da an ka faɗa wani lokaci akwai maqtu'un akwai mafnun yanzu misali da an ka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zancen cewa za a yin layya da dabba wadda take mai ido abin nan ba a yi layya da dabba mai ido daya al'aura'u bayyinun awaruha sheikh ibn uthaymeen ya ce bayyinun wanda ya bayyana in ijiyar abin nan bai bayyana ba sai ya zama to karahiya ne ina fata ana fahimta ta to sai an ka ce to wanda ba ta da ido fa ai ita an min babu aula ko ba ka nan bane amma sai wadansu malamai suka ce to wannan ba ɗari bisa ɗari ba don tana yiwa abin da ya ce mai ido ɗai saboda ba ta iya yin kiyo tana yiwa wadda ba ta gani mai ita zai iya ba ta abincin da ta fi waccan sai ya laye da ita shi yasa ba ɗari bisa ɗari ba ne kun fahimci wannan ko to sai abu na biyu sai taratan ya kunu musawiyan ya zama to abinda an ka faɗa da wanda ba faɗa ba suna iya zama daidai innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman waɗanda suke cin dukiyar marayu to kaga da wadansu malamai suna cewa da wanda ya kone ta da wanda ya ci dukiyar dai to amma kuma in muka ce sai mu ce wanda ya kone ta yafi zunubi domin wanda ya kone ta banna ce shi bai yi amfana wani bai amfana da ita ba sai dai mu ce da mutumin da ya ci da mutumin da ya yi sutura ko ba haka nan bane da mutumin da ya dauke ta yayi wata bukata ta shi duk dai sun zama to abu guda ni dai abin da nufi dauka kenan to amma daga cikin su akwai shi ma wanga musawin akwai wanda malamai sun kace maqtu'un ne an tabbatas akwai mazlunun wanda ana shakka hadisi na ibnu umar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk mutumin da ya yantar da bawa man a'ataka abin nan abdan ko wato wanda ya yantar da bawa sannan bawan nan yana tare da wani to wannan mutumin kuna da rabo cikin shi kai sai kai yantar da naka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kimanta maka wannan bawa tilas sai ka biya domin shari'a tana son mi mutane samu abin nan amma in baka da sauran kuɗi to daidai abin da ka yanta shine yantas to sai malamai suka ce to na an ce namiji kaga baiwa mace ita ma ita yi tarayya da namiji amma sai malamai suka ce ba bisa ɗari bisa ɗari ba a'a yana yiwuwa nan abin da ya sace namiji saboda tana yiwuwa shi namiji saboda yana iya aiki yana iya je jihadi ba za ta iya wanda mashi sana an ka kawo kenan malamai suka yi sabani a nan amma ba ɗari bisa ɗari bisa ba amma da ke maza sun ce wato malamai sun ce duka abu guda ne to wanga shi ake kira mafhumul muwafaqa idan baka fahimce shi ba cikin alqur'ani ma'anoni da dama za su kubce maka sai abu na biyu a gurguje dan lokacin namu ba yawa ne da shi ba akwai abin da ake kira mafhumul mukhalafa shine a kawo wata magana amma kishiyarta za ka iya fahimtarta kuma tana iya tabbatuwa ya za mu gane wannan bari in baku misali yanzu misali an ka kira mafhumul hasr abinda ake ce mafhumul hasr ko al mafhumul qasr da an ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko ba haka nan bane to mafhuminta an gane ko tunda an ka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaga annafi wal isbat an kore an tabbatas waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan abin nan ne mafhumul hasri ne ma'ana kenan babu wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane ko waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a wannan wato mantuki na ana iya kiransa misali da innama an gane ko innama Allahu ilahun wahid Allah abin bauta ɗaya ne kaga ya kore wani uluhiyya in ba ga Allah subhanahu wataala ba ko ba haka nan bane to wannan mu fahimce shirki nan sai na biyu mafhumul ghaya abinda zamu fahimta daga wani wuri an ce an samu iyaka gaya ba ita ce iyaka ba ko da Hausa ana cewa ya kai gaya fala tahillu lahu fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra har sai ta auri wani mutum kaga ta fuskar wannan aya ya nuna muna haramun ne a auri matar da mijinta mata saki uku sannan a dawo da ita a ce aure ta in ba ba in ba ta aure wani ba kuma ko ta aure shi na soshi sun nuna sai yayi kwanciyar aure da ita wajen ma jamhuri sai in auren da ita da shi duk aure ne na Allah suka yi wanda su kuma sun ce a'a idan idan shi mijin bai sani ba to akwai auren ma'ana ya aure ta don ya saka wani ita ita in ba ta sani ba shikenan babu matsala wasu ka ce a'a sai in dukkan su ba sani ba wasu ka ce a'a ko dukkan su sun sani babu laifi sai dai akwai zunubi sun ka ce saboda idan ya aure ta auren an kai an tabbatar da yayi ko to idan ta dauki ciki dan nan ni za a ci da shi dan halat ko ba ka dan bane to kenan a ce babu wannan auren to kaga kuma ai ku da kun ce babu wannan auren kenan yaro zai zama to shege in ciki ya shigo ina fata an fahimce ni mafhumul ghaya akwai mafhumul sharti wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna kaga mace an ce in tana da ciki mijinta dole ya ciyar da ita kenan ma'ana in ba ta da ciki ba kenan in ka sake ta da ta kare inda ta fita mi baka babu ciyarwa a kanka tunda ba matarka bace mafhumi ne na shar'i in in in ka kalle shi na da cikin alqur'ani sai mafhumul wasfi in an ce alwasf in an ka kawo sifa zamu iya fahimtar kishiyarta kamar yadda wato hadisi zamu iya cewa na Anas ko asar na Anas wanda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya aike shi zuwa ga ka amsa zakka littafi ne wanda yake an karɓo shi na zakka daga manzo sallallahu alaihi wa sallam imamu tirmidhi ya kawo wannan da imamu nisa'i da imamu ibnu majah da imamu ahmad sannan kuma shaykh nasiruddin albani da cikin inda sun ka ingantar da wannan asarkin domin fi hukumil marfu'ina abu ne wanda ya tantance da ake bayanin zakka ka ku ga zakka ra'ayi bai da bai shiga ciki kenan sai da mutum fi hukumil marfu manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda abubakar ya rubuta mishi da yazo sai yake cewa wato wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha kaga da ce al-ghanam sai ce dabbobi kanana ko fi sa'imatiha wanda suke wajen kiyo da wannan ne wadansu malamai suka ce to kenan wanda ba wajen kiyo take ba ba a karɓar zakata ta ina muka fahimci wannan hukunci ta fuskar sifa ina fata ana fahimta ta sannan kuma malamai suke cewa akwai mafhumul adad an gane ko shine fajliduhum na jalda waɗanda sun kai abin nan kazafi bulala an kace ai musu tamanin ana yin tamanin da ɗai ana yin saba'in da tara to ta fuska adadin da ya zo cikin alkur'ani mun kan fahimci wannan sannan akwai mafhumu zarf in an ce zarf wanda ya shafi lokaci zarf zarf akwai zarfu zaman akwai zarfu makan Allah ce alhajju ashurun ma'lumat watan haji yana da watanni sananni idan kai aikin haji ba cikin waɗannan watannin ba akwai shi babu mafhumu az-zarf zarfu zaman kenan akwai mafhumul makan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid a cikin masallaci wanda ibnu ba a yi itikafi in ba cikin masallaci ba dan ya ce fil masajidi kaga mafhumul ne sannan akwai mafhumul illa ta fuskar illa a'ti sa'ila li hajatihi ka ba wanda ya tambaya saboda yana da bukata kenan inda bai da bukata da ba za a bashi ba haka za mu fahimta sai kuma mafhumul laqab mafhumul laqab shine adafuha an gane ko shine dukkan suna wanda yake jamid kamar yanzu ismu ismu sawa'un kana ismu jinsin au ismu jam'in au ismu ainin laqaban kana au kunyatan au isman shine wato ya zamanto suna ne kamar alami to shi wannan ba a daukan mafhumul illa gare shi kamar yanzu inda anka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ne to wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne an manzo ina sauran annabawa kaga ba za a aiki da shi ba saboda nan ya zamanto mafhumul laqab ne amma ana aiki da shi idan an fahimci illa kamar inda Allah ce fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha ko wata qira'a yusabbahu lahu fiha bil ghudubi wal asar sai ce rijalun to kaga kalima ta rijal jam'i ne na ar-rajul mazaji an kace suna zuwa masallaci to sai aka ce mata zuwa masallaci bai wajiba gare su ba to amma shi ar-rajul ismi ne jamidi sai an kace uwil bi mushtaqin domin ar-rajul wato laysa bi aura wal mar'atu aura kaga illar da an ka fahimta ita ta bamu dama mun kai istinbatin wannan hukunci yan uwa musulmi sai mas'ala ta ƙarshe shine cewa akwai darajojin shi wannan mafhum na farkon su wanda fi ƙarfi wajen malaman usul fiqh mafhumul hasr sannan mafhumul sharti sannan mafhumul wasfi ina fata ana fahimta ta suka wato jeranto su an gane ko sannan kuma mafhumul adad sannan mafhumul laqab ma'ana jere suke to anan mas'alan wanda nake so in kai gare ta a ƙarshe shine cewa akwai lokacin da ba a aiki da wannan mafhumukin kuna fahimta ta na farko ya zamanto Allah ya faɗi sifa ne ya faɗi abin saboda ya nuna mana ni'imar mu wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan kaga naman teku sai Allah ce lahman tariyan nama na kifi wanda yake danye to idan ya zamanto teku ta je kihi har ya bushe ya halatta mu ci ko ba za mu ci ba a nan tariyan kin ya kawo shi don ya nuna maka ni'imar shi tun ma yana cikin teku ne ba yana nufin wanda ba danye ba za a ci ba dan haka kakkace kihi in ya bushe haramun ne a ci shi saboda Allah ce tariyan kaga la mafhuma lahu eh akwai dalibai waɗanda sha'anin su waya ne dashi sannan abu na biyu ya zamanto takhsisuhu bizikri limuwafaqati alwaqi wani lokaci Allah zai faɗi abu an keɓance shi na saboda abin da yake faruwa ne inda Allah ce la yattakhidhul mu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minnai su riƙi kafirai masoya su bar mu'minnai to waga aya ba tana nufin ba idan mutum ya haɗa kafiri da musulmi ya yi alaƙa da su ya halatta a'a waɗansu ne a lokacin da ayat ta sabka su ga su muminai suna da abokan muminai sai suka riƙe abokanai kafirai sai an ka hana wannan kenan aya ba tana nufin a haɗa ba a'a ko ka riƙi kafiri shi kaɗai ka bar mumini haramun ne in ka haɗa kafiri da mumini wajen waliyantaka haramun ne a'a nan ta zo ne ta bayyana abin da sun kasance suna aikatawa ba dan ya halatta ba a haɗa su sannan abu na, uku daga ciki wanda ke nuna ba a aiki da shi jariyan alal ghalib in ya zamanto abu galibi ne da Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujuikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna Allah ya haramta muku mata agola na matanku fi hujurikum waɗanda a cikin gidajenku allati dakhaltum bihinna waɗanda ko shiga da su ma'ana yanzu mutum ya aure mace tana da ya to ya shiga da ita to fi hujurikum qur'ani ya ce wadda a cikin gida to idan tana gidansu fa ita yar ba ta tare da mahaifiyarta ta halatta ko ba ta halatta ba kaga ba ta halatta ba ya kawo fi hujurikum saboda galibi mace tana tafiya ne da agoliyarta an baka san wannan ba kaga sai ka bada hukunci a karkace musamman yan zahiriya sannan wani lokaci malamai suka ce ba a amfani da mafhum idan ya zama to akidi ya zo ne nan ta'kidi wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal akhir kaga ce in kunna yu'minna billahi wal akhir in sun yi imani da Allah da ranar karshe amma idan mace ta koyi abinda ke cikin cikin ta misali bata bayyana shi ba wannan ke nuna bata imani da Allah da ranar karshe ba a'a ba shi ke nunawa ba nan taglizi na saboda a nuna cewa aiki ne wanda ba ba aikin masu imani ba don mai imani bai dace ya abinda ba ya san lahira za a tambaye shi a masa hisabi a kansa mun fahimci wannan ko sannan kuma malamai suka ce daga cikin abin da ke sawa ba a aiki da shi an gane ko idan ya zamanto tambaya ne misali an gane ko idan mutum ya zamanto tambaya ne yayi to nan ba za a iya zakkuwa ba a ce abin nan abin nan kamar yanzu a ce wani mutum ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hal fil ghanam sa'imati kaka mu zo yace a dabbobin da ke wajen kiyo suna da suna da zakka to in manzo ya bashi amsa misali to ainihin ba a cewa shi da mafumi domin nan tana yiwa ya bada amsa ne akan abin da aka tambaye shi tana yiwa sauran bayanin kuma sai daga baya za a yi mutumin shi ya fahimce shi an gane ko sannan suka ce daga cikin abin da ke nuna ba aiki da shi an yakuna al mutakallimu la ya'rifu hukm al mafhum ya zaman to bai san hukuncin mafhumi ba an gane ko in ya zama to bai san hukuncin mafhumi ba fa idza kana al mutakallimu ya'rifu hukm as-sa'ima wa yajhalu hukm al ma'lufa ya san hukuncin wadda a can daji amma bai san hukuncin wadda annan gida ba fa qala fi as-sa'imati zakah yace shin sa'ima tana da zakah yakulu la mafhuma lahu li annahu taraka lil mafhumi li adami ilmihi bi hukmihi domin tana shi bai sani bane shi sai tambaya sai na karshe na kafin na karshe al khawf in ya zama to mutun na jin tsoro sun kace kaman misali mutun ne ya shiga addinin musulunci yana sabon shiga addinin musulunci shikenan sai ga musulmi ga waɗanda ba musulmi ba an gane ko sai ya ce ma bawan shi tasaddaq bi hadha alal muslimina ka ba musulmai shi tsammanin shi zakka sai musulmi ake ba to sai a ce ba aiki da waɗanda ba musulmi dan tana tsoron musulmi ne ji sabon shiga ne sai ce a ba musulmi kawai sai na ƙarshe wanda malamai suka kawo suka ce an yakuna sa'ilu ya alamu hukmal mafhum wa yajhalu hukmal mantuq ya zamanto ya san hukuncin mafhum shi mafhumin ya san shi amma ya jahilci hukuncin mantuk to nan in ya zo da shi ba za a wato karɓa mishi ba ƴan kwa musulmi wannan na kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi masu tunkaran nasoshi su iske wani abu cikin alƙur'ani wanda ba su fahimce shi da kyau ba su zabura ba su san ƙa'idodin su ba mishi cikin ƙur'ani wannan yawa gare shi bari ba ku misalai da ayoyi don saboda wanga bayani ne sai wanda ya bincike za ka yi bincike kan al-mafhum mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa ko ba haka nan bane da mawani wa itibarihi itibarin mafhumul al-mukhalafa misali cikin qur'ani na baku misali na dai na biyu Allah subhanahu wataala ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bauta ma Allah kenan ya kira wani Allah sai Allah ce la burhana lahu bihi amma bai da hujja to akwai mutumin da zai yi shirka zama yana da hujja babu Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam game da sallar yaki wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata in kana cikin su ka tsaida musu sallah salatul khawfi to in babu shi cikin su ka ai sallar yaki ko ko in ya mutu yanzu tunda babu shi tare da mu kada ai salatul khawfi ta kau ba haka ake nufi ba wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhi kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku a'a wancan saboda can cikin lokacin tsoro na ake zancen wannan ba shi ke nuna babu kasar ba in ba ana cikin halin tsoro ba saboda wancan lokacin galibin abin da ya kasance da ana magana akan abin da ke faruwa ina fatan kuna fahimta ta to irin wannan suna da yawa cikin alkur'ani wurare daban-daban sai ka iske akwai su amma wanda bai fahimta ba sai zaburi ce Allah ya ce wallahi isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur matan da sun ka yanki tsammanin za su yi jini idda in irtabtum in kun yi shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhur idda su wata uku wallahi lam yahidna waɗanda kuma ba su kai inda za su haila ba kaga wannan ya nuna mace ko ba ta kai inda za ta haila ba ana daura mata aure don ba a zance inda ba ba a zance inda ba ba a yi aure ba sai Allah ce wallahi lam yahidna kenan su ba waɗannan inda su wata uku to in irtabtum din in an yi shakka to in ba a yi shakka ba menene hukunci nan ya kawo in irtabtum halin lokacin da suke tambaya ba yana nufin ba in an yi shakka to in ba a yi shakka ba menene hukuncin idda su kai mai son ka kawo fahimta ka cikin alkur'ani da haka yan uwa musulmi ina kira ga yan uwa ɗalibai a karanta ulumul ala a karanta ulumul ala da kyau in ba haka ba bannan da za a yi tana da yawa Allah ya kyauta to don haka dai lima yuhyikum ba yana nuna manzo zai kira mu ga abin da bai rayar da mu duk abin da manzo ya kira yadda mu zuwa gare shi yana rayar da mu la mafhuma lahu nan wannan bai da mafhum Allah ya taimake mu to Allah ma Allah ce wa taqu fitna واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب na'am wannan kuma sai ya zamanto atafi ne akan am umarnin da an kai an ce istajibu ku karba sannan an ka ce wa'lamu ku sani sannan an ka ce wattaqu sai ya zamanto atafi ne akan amri wancan na farko ko kuma ce amri amri na biyu sai ya zamanto akwai alaka tsakanin wannan aya da wannan aya sai ta zamanto alwawu wawul atfi wattaqu fitnatan Allah ce ku ji tsoron wata fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku ba su kadai an gane ko ma'ana akwai bala'in da in ya zo ba waɗanda ɗai suka jawo shi ba zai je safuwa akwai wata kira'a da ke kira'a ce shadda wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa za ta shafi waɗanda sun ka aikata zalunci daga cikin ku su kadai to kun ga duk da kira a ce shadda waɗansu suka ce la tusibanna asalin shi an shafe alif ne la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wasu suka ce a'a ba alif ne an ka shafi la tusibanna tabbatarwa ne za ta shafi waɗanda sun kai zalunci daga cikin ku an gane ko khassatan su kadai to sai zaman to musiba kala biyu ce akwai musibar da wanda ya jata shi kadai za ta ci akwai musibar da wanda ya jata wani lokaci ba shi kadai za ta ci ba to kaga an ga aya karkashinta akwai wato bayani mai yawa misali bari in baku misalai mutanen annabi shu'aibu da Allah zai halakar da su wannan fitina wata ci waɗanda ɗaya sun ka aikata wannan alladhina kadzabu shu'aiban ka allam yaghnaw fiha alladhina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin kaga waɗanda sun kai zalunci ɗaya ta ci mutanen annabi lutu lokacin da musiba za ta zo sai an ka tseratar da shi ko ba ka nan bane falan ma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id wadanda sun ka jawo ta ikataitacci mutanen annabi salih walan ma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna kun ga shi an tseratar da shi wadanda sun ka jawo ta su kadaitacci to amma wani lokaci musiba za ta zo sai ya zamanto ta shafi waɗanda ma ba su da rabo a cikinta domin bi domin wani lokaci an gabanna an yi shuru to shi kenan lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ashe idan musiba ta zo an kai shuru ba an kace a'a babu matsala wallahi alladhi la anti mutane yasa malamai ku ce ku yi shiru a bar kowa ya abin da ya ga dama ba shi a'a duk yadda za a yi a faɗakar a isar da sakon Allah a isar kai ba a ce ka shiryar da mutane ba kuma ba a ce tilas sai ka ɗora mutane ba kuma ka bi uslubi kyakkyawa wajen bayani amma ka ai shiru domin in an kai shiru na soshi suna nuna bala'i zai sanko ba za mu samun kawo su duka ba saboda lokaci ya fara hararin mu amma dai mu san cewa tabbas an ka ce za a yi shiru babban abin da ya bambanta al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran al'ummomi shine yin wa'azi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas to me yasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون amma kawai a zamna a ce ba za a yi wa'azi ba saboda tsoron kisa ko tsoron kora ko tsoron kamu ko tsoron zargi a'a wala ya khafu na laumata la'in dole a yi tsaye a faɗi abinda Allah ce masu mai zagi ya zaga mai zarga ya zarga annabawa an kashe su wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaq wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un an zarge su an zage su an ci mutuncin su an kashe saura an kori saura ko ba kana bane an daure saura kuma annabawa ne sun fika kima sun fika daraja amma a ce a yi shiru kowa gaba ɗai duk da yake farko kifaya ne amma kowa ya yi shirun nan wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne domin ya nuna an fi jin tsoron mutane da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kyauta wattaqu fitnatan wannan aya dole sai mun bar ta zuwa sati na gaba wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba za ta shafi waɗanda suka jawo ta ba su kadai ko la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a wata qira'a wadda take shadda za ta shafi waɗanda suka jawo ta su kadai to mu in su kadai na ma za ta shahuwa ai muta to mu da sauki wa alamu ku sani cewa anna Allah shi Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne in an ce Allah mai tsananin ukuba bare ba ana nufin lahira ita kadai ba a'a haddanin duniya ayoyin da suka nuna Allah ya azabtar da ya azabtar da kafirai a nan duniya duk suna nan mutanen annabi lutu halakar da su an kai ina ka mai da wannan azaba mutanen annabi shu'aibu halakar da su an kai ina ka mai da wannan azaba mutanen annabi salih halakar da su an kai ina wannan ayoyin mutanen annabi hudu halakar da su an kai ina ka mai da wannan ayoyin shadidul iqabi ne fi dunya wal akhirah duniya da lahira kuma ni'imomin da ake ba kafirai su zamanto azaba ne gare su فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون سنة عذاب الله كلا بيوتي أكوي حسية أكوي معنوية إن أنت حسية ودى أكي غني yanzu mutumin da an ka kone da wuta an yi mishi mi azaba hissi ana ganinta haka ne ko ba haka ba mutumin da aka buga da bulala an yi mishi mi azaba mi hissiya amma akwai azaba ma'anawiya yanzu wani zaka iske babban biloniya da yana da kuɗi amma bai iya cin abinci sai ya ci bashi wannan azabar ce ma'anawiya an ba mutum dukiya mai yawa amma 'ya'yan shi gaba ɗaya babu guda mai albarka kun sai na daga cikin da ba mu gane ni'imar Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka ya ba wani mutum misali makudan kuɗaɗe kai kuma bai baka kuɗi masu yawa ya dai rufa ma asiri to idan da zaka kalli ni'imomin a haɗe gaba ɗaya da zaka gane kafi shi amma in ka kalli kuɗin su kaɗai suka kamar ya fi ka shi yana da 'ya'ya ashirin cikinsu daga ɗan ƙwaya sai kaza sai kaza kai kuma kana da 'ya'ya guda ashirin dukkansu kowanne daga cinsu yana da aiki zai samu wata dukiya ko wani abu ya kawo maka ce Allah ya maka albarka da kai da shi wani ne fi arziki kafi shi amma da yake babu kallon kowanne ita su ni imomin Allah in kana so ka gane Allah ma ni'ima jumlatan kake kallo ba ta wane ita kadai ba wane yana da kaza to dibi shi nawa yake da shi kai nawa kai nawa kake da shi sannan tana yi wa ni'iman nan shi yana can yana hangen ta wani bai maganin tashi kai kana gani yanzu wani yana da miliyar guda to shi yana sai yana kallon miliyar ɗari akwai wanda zai kwana lahiya babu ina fata kuna fahimta ta shi yasa azabar Allah ba ta tsaya bane kawai ga samun abu mm dukiyar da kafirai suke samu da ni'imomin da suke samu waɗanda kuke ganin kamar wani abu ne suna can cikin azaba har yanzu suna kallon naku shi yasa suke ta kokarin mamaye ku suke da kuɗin suke da technology suke da komi amma talaucin zuciya ya hana musu sai sun zo sun ƙara kwashe arzikin ku su tsace su ƙara muku bashi su rubuta muku bashi na ƙarya su dai duniya duniya duniya duniya suna cikin bala'i mai yawa wani mai kuɗi na america da ya je babban biliyoniya ne suke ba da ƙasa shi ya je ya kwanta a hanyar jirgin ƙasa jirgin ƙasa bisa man shi aka je ana bincike ya haukace ne ko kaka aka yi sai aka je aka iske takarda ya bari wasiƙa wai yana da biliyoyi ne ko sun kai biliyon tara ne ko takwas sai ya yi asarar biliyon hudu a kamfaninsa sai ga babu inda zai samun waɗannan kuɗi shi yasa sai ya ƙara rai zai kashe kansa ka taɓa irin wannan wa alamu an Allah shadidul iqab kusan Allah mai tsananin ukuba ne Allah yana maka ukuba hissiya ko ma'anawiyya a nan duniya sannan a lahira ma yana maka ukuba hissiya da ma'anawiyya yan wuta suna cikin wuta bakin ciki ne ko ba bakin ciki bane wuta tana kuna dan adam akwai bakin ciki ko babu akwai azaba ko babu to ga allolin su kuma da suke ganin za su taimake su sai a kawo musu allolin gaba gare su su ce ma allolin mun bauta muku su ce babu ruwan mu da ku wagga azaba ce ce iri ma'anawiyya wa'alamu anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta saboda wannan aya ita ma ina ganin akwai dan sauran bayanai kanta sai sati mai zuwa in akwai rayuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh